بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun littafin riyadu salihin kamar yadda muka saba gudanarwa a cikin kowane sati wanda kusan wannan sati namu shine satin ƙarshe na watan zulƙada wanda musamman 'yan uwanmu suke shirye-shiryen tafiya aikin hajji wanda mun yi gorin da a ce an tafi da mu da mun so haka to alhamdulillah kafin a ci gaba da karatu ‘yan uwanmu mahajjata musamman ɗalibai na wannan makaranta da muna ɗalibai da yawa wanda za su yi aikin hajji Allah ya ba su yin aikin hajji lafiya kuma iya gudunmawar da za a iya ba su gwargwado dukkan an ba su gudunmawa wanda muna fatar cewa an karantar da su a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi aikin hajji kamar yadda manzon Allah ya umarni to alhamdulillah lallai ne ‘yan uwa mahajjata wa'inda wa'inda hasbunallahu wa ni'mal wakil gaskiya ne hasbunallahu 450 na shafa lalle ne ‘yan uwa wa'inda suke shirye-shiryen tafiya aikin hajji maza da mata kamar yadda aka faɗa a cikin karatuttukan da aka ba su lalle a yi ƙoƙari tun lokacin da mutum ya fara shirye-shiryen nan ya gyara zuciyar shi ya gyara mu'amalar shi ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da ibada wanda ka gane cewa yau fa kaman a duniyance ne a ce shugaban ƙasa ya gayyace ka ya zaɓe ka a cikin al'umma ya ce yau da shi za ka je ka gane to yau fa idan alhaji ya bar gida ya tafi to Allah fa ya zaɓe shi ne a cikin manya-manyan bayan shi wa'inda ya ce zai gana da su a babbar fada shi a ɗakin shi shine ɗaki mai alfarma kuma bayan nan kuma Allah ya zaɓe shi ya je ya ziyarci annabi Muhammadu to ni dai ban ga wani girma wanda ya fi wannan ba cewa ɗan fodo na cewa halima siran na hawa aibata musri'an li azura qabr al-hashimiyya muhammadi lamma fashara yahu fi aknafiha وتكمش الحجاج نحو محمد بودرت أن حمل الدموع موبلا شوقا إلى هذا النبي محمد سيتي أحكي مصاب بشوقه لما أرى yace kai ni kamantuwa fa nake da mahaukaci idan ak za a tafi aikin hajji yace mali lazizul aishi duna muhammad ni ba zan ji daɗin rayuwa ba in ba na je na ziyarci annabi to har ya kare bai je ba kai yanzu sai Allah ya girmama ka ga ka za ka tafi wani irin girma da daraja ya wuce wannan to wajibi ne mai aikin hajji yayi kokari bayan ya biya basu sukan da ake bin shi wanda suka zama yana da halin biya ya nemi afuwar ƴan uwa da rangwame da neman Allah ya fada su a cikin alhairi kuma lokacin da ya shirya zai tafi tun daga gida an tsoron da zai tafi in ya kammala komai ya shiga ya wanka ya shafa turare ya nafila raka'a biyu ya addu'o'i idan yana da iyalai ya ce ya ubangiji na baka ajiyar iyalai na da dukiyata da dukkan abin da hannuna ya mallaka kuma Allah ga yanan na taso ma ɗakin ka mai alfarma kuma na nuho wajen annabinka Allah ina roƙonka ka anshi dukkan abubuwan da zan gudanar na ibada kuma ka kiyaye ni daga sabanka kenan mutum ya fita lokacin da ka je ka ɗaura haramarka musamman alazan Najeriya mafi yawa ta matu'i dai ake yi da kun je in dai ba ku ya kware ba za a ɗebe ku ne a kai ku Madina za ku je ku ɗauko aikin hajji daga gindin magani domin duk mutumin da ya je sai da ya gama aikin hajji tukun ya ziyarci manzo Allah kamar wanda aka gayyace ka mitin ne kuma sai aka ce bayan an tashi mitin din za ka ga shugaban kasa da kuma wanda sai da ya ga shugaban kasa aka yi mitin wanne ya bi to in ka je Madina to ka je gun manzo Allah ka ce to ya Rasulullahi ganiya za a ya ce to duk zunubanka an shafi maza ka je ka gaida Allah ai kaga abu yayi kyau to da Allah ya taimake ku da an je Madina ko na alaji yayi kokari ka duk yanda za ka kukuta ka samu wata sabuwar riga ta isa ka ɗinka wanda za ka taifa da mai gida in ka je aka sauke ku a masauki to ka yi ƙoƙari ka yi wanka wanka bisa wanka ka ƙara wanka daga nan ka samu turarenka mai kyau irin ga ya masa na wuce tun ɗazuɗin nan ka shafa za ka fi halaran manzo Allah bayan ka je ka shiga fada annabi alaihi salatu wassalam in lokacin nafila ne kai nafila in ba lokacin nafila bane shikenan kawai ka tinkara ma'aiki alaihi salam in ka tinkara annabi alaihi salatu wassalam ka je ka tsaya ga ka gashi yanda kake kallo na din na haka yake fiye da haka yake sallan ka je ka mai sallama aqalla ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ya nabi Allah assalamu alaika ya rasulullah dai sauran abubuwa bayan ka gaishe shi kaɗan matsa kusa da shi kaɗan ka ziyarci Abubakar in ka matsa kusa da shi ka ziyarci Umaru idan kai wannan daga nan aka ɗauke ka aka dawo da kai gida wallahi ka ci ribar duniya da lahira dan manzo Allah ya ce duk mutumin da ya je mun sallama a gabana yace to ceto na ya waje ba gare shi ranar kiyama ko manzo Allah ce duk mutumin da yayi aikin hajji ya gama ya dawo gida bai zo ya ziyarce ni wato wannan yayi muguwa wauta yayi wauta muguwa wauta haka duk wa'azobin da ake yawo da su dinnan kan guzurci annabi a kyala mutane virus ya samu kwakwalwarsu ta ilimi yawwa virus ya samu yanda misalin abun yake fa kaman kai ne kana da uba a Kano sai aka ce wata hidima wadda ba tashi ba kaje ka gamo hidimar ka ka shigo mota ka dawo huntuwa da Allah ka san girman uban nan naka salli annabi Muhammad sai sa shi Ibrahim ke cewa fa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu Ahmadu za'ira ya duk wanda ya je Madina dan ziyara wani abu ni annabi na je ziyara daka kada ku yadda akwai irin lalatattun matasan mu da suka je karatu jami'an nan da kun je za ku ga suna bibiyo ku ai ba sai kai ziyara ba ba sai kai ziyara ba annabi Muhammad je mai kaji kawai ka ziyarci manzo Allah ka je ka ziyarci baki'a ga kabarbura nan ga kabar sai na Fatima duk inda ka ga masu bakakin kayan nan sun fi yawan kewaya to sai na Fatima ce maza ka ziyarci duk inda ka ga masu fararen kaya sun yawan tabjala to kabarin sai na Usmanu akwai matan manzon Allah akwai ƴaƴan manzon Allah akwai kai har sai da tana halimatu sa'adiya wacce ta shayar da manzo Allah tana yi duk aje a ziyarce su bayan ka gama ga guraren ziyara irin Uhud irin Badar irin Baki'a an gane ko irin ga masjid Qiblatain ga masjid Quba duk je duk inda ake ziyara ka zara kudinka ka biya mota ka je ka ziyarci inda ake ziyara kawai masallacin kuma manzo Allah ce duk mutumin da ya je ziyarce shi Allah zai ba shi ladan yayi umara haka nan da gurare kai kokari ka samu wani mai ido wanda zai nuna ma duk inda ake ziyara ko cewa aka yi kyan wahabiyawa sun hana aje to kai daga nan ka ce masa assalamu alaikum za su ji daga nan ma ka ce masa balle ka je garin in aka je dutsen Uhud da kai kai kokari ka hau Jabal Rahmat yana nan ba a hawan babban amma dai yana nan ka je ka haushi wannan kenan kuma an zo wajen aikin hajji alhazai a yi ƙoƙari a ɗaura harama da aikin hajji tun daga zulhulaifa a taho da umara a zo a sauke umara a yi ƙoƙari wajen ranar takwas ga wata a yi niyyar aikin hajji in aka yi niyyar aikin hajji nan to ya zama cewa dukka kakkaɗe kowa ka manta da kowa ka zo ɗakin Allah za ka yi ibada alzumci ibada kada alhaji ya je ya dawo amma ya kasa yin istighfari ko da dubu ɗari in ka je kai wannan ka dawo ka yi asarar miliyan miliyan biyu da dubu ɗari biyar ka je fada Allah yanda ba abin yake kamar yanzu ka je gun shugaban ƙasa ne kawai sai aga ka dawo da empty roba suwan wata a ce me kaza muka ce ita kenan to lalacewar ta fi haka a yi ƙoƙarin an fita mina a yi ibada alazai na shanta kewa za ga ana ta hirarraki kamar kasuwa kakka yadda da wannan kalizumci ibada kalizumci zikiri karatun qur'ani istighfari hailala in an fita arfa to nan ma aiki yake daman da an yi la'asar ka tashi ka kalli alƙibla kai zikiri kai istighfari kai hailala kai kuka ka roki Allah ko baka iya da larabci ba kai da Hausa ubangijin yanda ya halarci larabci shi halarci Hausa a dawo a baro arfa a zo muzdalifa in an zo muzdalifa nan ma an kwana ka kwa kakkai dogon bacci in ka dan huta ka shi kai ta ibada in an gama an zo mashar haram nan ma yi ibada daga nan tsinci tsakoyin ka na jifa ka tafi gun jifa ka je ka yi jifa in ka dawo mai na ka tuɗa kayanka shi ma nan ka ci gaba da ibada in ka yi ƙoƙari wannan kayan aski kayan ka da ka ka taho ka'aba ka zo ka yi ɗawabul ifada ka yi sa'ayi kadde ka rabu da Allah da haka ina ma ƴan uwanmu alhazai fatan alkhairi da kuma cewa Allah subhanahu wataala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya domin dai mu gwiwar mu ta fara sanyi yawwa da haka in kuma Allah ya kaddara za mu yi tare Allah ya kaddara mana ko muna roƙon su dai kada su manta da mu a cikin addu'o'in su masu albarka ko musamman duk wanda ya ji karatun na in ya je fadin manzo Allah ya ce mai to rasulullah dan almajiran nan mai zunuban nan da yana nan zunuban nan sun yi yawa har yanzu ya kasa motsawa a san yadda za a yi da shi kuma ya roƙa wa maza Allah Allah ya sa mutu ina ɗan tijjaniya wanda ya je aikin hajji Allah ya roƙa wa maza Allah kada Allah ya kawo dalilan da zan bar da riƙe a mutu da Allah duk wanda ya je ga sakona wannan abun bi ko duk ƴan uwa san mana da ziyara da gaisuwa gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alhamdulillah tashi na biyu muna ganin cewa la'alla ko laraba ko alhamis zai zama ɗaya ga watan zulhaji to kwanaki ne masu mahimmanci gaske akwai malaman da suka ce da Allah ya ce wal fajr wa layalil ashar wa'innan kwanukan guda goma ne a yi ƙoƙari da yawaita ibada a cikinsu wanda inda mutum zai matuƙar ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka azumta kwanukan nan guda goma da ibada in ko ba ka iyawa ka yi ƙoƙarin wasu kwanaki ka yi. Hakanan a yawaita zikiri a cikinsu, don manzala ya ce yin ibada a cikinsu, lada ce mai yawa a wajen Allah. Da ka a yi ƙoƙarin yawaita zikiri, istigifari, hailala, karatun alƙur'ani, kai a yi ƙoƙari sallar ashan ɗin ma da karin ƙayi a Ramadana to ka dawo da ita. Kullum kai sallar isha'inka ka gama aƙalla ka tashi kai nafila raka'a goma sha uku wanda in kai wannan shi ma hanyoyi ne wanda za a samu yadda Allah babban abu kuma ga ranar arfa a cikinsu ita ma tana da matuƙan muhimmanci a yi ibada a cikinta a yawaita zikiri a yawaita ibadu dai kada mu bar kwanukan nan su wuce haka nan a lalace ba mu ibada a cikinsu ba ko mu yi ƙoƙari mu yi abubuwan alkhairi kamar an bada abinci irin wanda muka tsaron ka bada cikin azumin nan mai itiya bi mai uku mi kamashi ayi kokari kuma in mutum ya samu dama yayi layya ita wannan sunna ce kai kokari kai layi in ka samu iko wanda kuma in ma mutum zai layya to an so tun daga ranar laraba kada ya aske kaka aske gashi baki ɗaya ka bar shi sai an dawo idi idan kai wannan bayan idi kai aski to Allah zai baka lada adadin gashin ragon adadin gashin jikinka ba za ka yi ƙoƙari wanda ko bai samu layya ba mai jiran fadlillahi wuti mai ya sha to shi kenan ya yi abubuwan da Allah subhanahu ta'ala zai yarda da shi ba sai kayan ka rago ba sai kayan ka rago ba idan ka yawaita zikiri kana iya tsere ma mai yanka raguna da haka a samu adadin zikirori da auradai na neman yadda Allah ai a wannan nema nake ba 'yan uwa ga wata fa'ida a yi ƙoƙari 'yan uwa su jaraba ta musamman kai ni don neman yadda Allah da kuma neman duniyan nan da yake da ɗan kunci to ta sauƙaƙa duk ana iya yi wannan wai malamai suna ce musamman madad jahar abinda ake bukata daga ɗaya ga watan zulhajji in aka ce yau ɗaya ga wata to yau ɗaya ga wata za ka yi waradin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya an fahimta gobe biyu ga wata sai ka ninka sai ka yi dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da biyu jibi uku ga wata sai ka yi dubu uku da ɗari uku da talatin da uku hudu ga wata dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu haka ne ko kullum dai za ka rinka ƙara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya idan ka kai ranar arfa ranar tara ga wata shi kuma za ka yi dubu tara da ɗari tara da tisa'in da tara to a yi ƙoƙari a jarraba wannan aikin ko ba komai wani ya buga mana adadin da za ka ga an samu a kwanakin nan ka buga da lissafi ga adadin yau dubu ɗaya gobe dubu biyu buga adadin kan mu gama ka gani an fahimci wannan ko kuma akwai duk lokacin da kai ka gama yau ranar farko idan kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya za ka ce astakshi min kulli sharrin bila ilaha illallah muhammadu rasulullah astakshi min kulli sharrin bila ilaha illallah muhammadu rasulullah an ji ko yau ranar farko za ka yi sha ɗaya gobe rana ta biyu za ka yi ashirin da ɗaya jibi rana ta uku za ka yi talatin da ɗaya gata rana ta hudu za ka yi arba'in da ɗaya rana ta biyar hamsin da ɗaya rana ta shida sittin da ɗaya rana ta bakwai saba'in da ɗaya rana ta takwas tamanin da ɗaya rana ta tara tisa'in da ɗaya ina fata an fahimta to a yi ƙoƙari a yi wa'annan ayyuka za ka ga adadin da za ka samu na wannan auratar za ka ga cewa watakila la'ila illallah in dai ba a wahadan wazi ba kake ba ka yin wannan abu Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka ɗan uwa a yi ƙoƙari a mai da hankali a tsaya a yi zikirin Allah a cikin waɗannan kwanuka Allah ya ba mu ikon gudanar da su alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba mai mai tawagadi ba tambaya yawwa to alhamdulillah idan yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna a cikin babu istibabul qamis babin da zai mana bayanin mustahabbancin sanya doguwar a ba shi bane a shi babin kasa ne ko sifatu dulul qamis wal qum sifat tsawon hannun riga da kuma hannun riga din wanda mun kwana akan hadisi na 793 zamu tashi akan hadisi na 794 yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضع فذهب فتوضع ثم جاء فقال اذهب فتوضع فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضع ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل روى أبو داود wannan hadisi an samu shi daga Abi Hurairah Allah ya kara mashi yadda qal sayyidina Abu Hurairah ta yace bainama rajulun yusalli musbilan izarahu wata rana wani mutum yana sallah musbilan izarahu ya saki jabtan shi a ƙasa kamar yanzu kace ya saki kafar wandan shi ko doguwar rigar shi ko babbar rigar shi a ƙasa قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mutum izhab fatawadda je ka saki alwala fada fatawadda mutumin nan sai je ya saki alwala thumma jaa sannan yazo gun manzo Allah yana zuwa fa qala sai manzo Allah ya ce izhab fatawadda tafi ka saki alwala to da aka yi wannan nabi fa qala wa rajulun sai wani mutum ya ce manzo Allah ya rasulullah ya manzo Allah malaka amartahu an yatawadda me yasa ka umarce shi ya saki alwala sun masakata an hutu da wannan mutum ya tambaya sai manzo Allah ya shiru bai ƙara cewa wancan mutum ya je sake alwala ba ƙala sai manzo Allah ya ce innahu kana yusalli wa huwa musjilun izarahu abin da yasa nace je sake alwala yana yin sallah ne ya saki gyaftan shi a ƙasa kamar yanzu kace ya saki kafar wandan shi ƙasa ko ya saki doguwar rigar shi ƙasa ko ya saki babbar rigar shi ƙasa shi yasa nace ya je sake alwala duk wanda zai sallah aka ce ya sake alwala ana fassara maka bai da tsarki to kenan duk mutumin da yake barin tufafin shi yana jan ƙasa to yana da najasa tare da shi rubbama zaka zo kai ta sallah baka da sallah musamman yanzu matasa 'yan gayu a kula ka zo kayi wando ka take shi kana iya kaje ka shiga bayi wani kuma yayi bayan gida bai gama wankewa ba ko bai wanke bakin masan ba kana tsuguna sai hancin wandan ka ya dauko wannan bayan gidan kana ganin kai gaye ne amma kaho wando ga ba matsala ko doguwar riga ko babbar riga musamman ga dattijai ka je ka saki riga kawai a bayi ta kwanta kan fitsari ko ta sauka akan bayan gida kuma ka zo ka kabbara sallah wanda idan mutum ya tabbatar zai shiga bayi ya bayan gida ka tabbatar kana da riga mai tsawo in babban riga ce cire ka saka ne in hannun riga ne wajibin ka ne ka nannade kafan wando ka nannade tukun ka je ka tsugunna in ka gama kuma ka tabbatar da cewa ka gama bayan gidan nan to duk inda ka ji alamar dan wani sanyi ruwa ya taba ka to ka kiyaye wataƙila guntun fitsari ne da yawa ma shedan na wata shegantaka idan mutum ya tashi lokacin da kake fitsari ya dauko fitsarin ya watsa ma inda baka zato inda baka zato zai fesa ma fitsari da aka ya jefa ya fesa ma fitsarin ka a riga baka sani ba sai ka zo kai ta sallah baka da ibada to da ka a kiyaye sakin tufafi a ƙasa duk yanda za a yi kada ka yadda wandon ka ya wuce idan kafa kakka yadda tele ya ma doguwar riga ta rinka jan ƙasa kakka yadda ai ma babban riga ta rinka jan ƙasa wannan alama ce ta kafanta Allah ya kiyaye mu rawahu abu daud abu daud ya rawaita hadisin bi isnadin sahih da dangane ingantacce ala sharɗi muslim a bisa sharɗin imamu muslim wa an qais bin bishr at-tagladi قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن حنزلية وانا حديث يام أنصر شدقاء قيس دنبشون التقلبي قال يا شي أخبرني أبي يا شي بابانا يا باني لاباري بابان ناشي تابعيني وكان جليسا لأبي الدرداء shi baban nan nashi ya kasance abokin zaman Abu Darda ne koyaushe suna tare kala yace kana bi dimashqa rajulun ya kasance a garin dimashqa akwai wani mutum min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum yana daga cikin sahabban manzon Allah yuqalu lahu ibnu hanzaliya shi mutumin ana ce mashi ibnu hanzaliya sai ka koma cikin littattafan tarihi zaka tsawon bayani shi na tarihi mai tsawo wa kana rajulan mutawahhidan shi ya kasance mutum ne mai son zama shi kadai bai san shiga cikin mutane ya fi san da ya zauna shi kadai ya ibada shi kaga wannan ɗabi'a ce mai kyau duk lokacin da ka zama kullum bukatar ka kaje majalisa a zauna da kai to ba za ka rabu da zunubai ba ba za ka rabu da zunubai ba ko kai ba kai gulma ba to wani zai yi ko baka isa ka hana shi ba kuma wani in ya kawo ka iya mai sharhin bayan bayani samu matsala in dai ba abu ya zama dole ba mutum ya daina kokarin cewa shi lalle lalle sai ya shiga cikin jama'a shiga cikin jama'a sharrin shi ya fi yawa ki fa sahabbai manzo Allah ya masa doka ce na hana ku zama majalisa da kan hanyoyi ya rasulullahi ba wani abu kuke ba muna tattaunawa ne yace to tunda kun ki zama ku ba hanya hakkinta ce me hakkinta yace in kun ga abin da bai kamata gani ba ku riya ido ku kame harshen kuma ku kame cutar da mutane yanzu wace majalisa ka samu wanda ake cika wannan sharaka to kai zaman ka gida kai zaman ka inda kake sana'a ka ba sai ka je wajen wani ba to da haka shi wannan sahabi ya kasance mutawahhidan mai kadaituwa ne kalla ma yujalisun nasa kadan ne zaka ga ya zauna cikin mutane inna ma huwa salatu abinda kawai ke gaban shi in ma ka ganshi a cikin mutane sallah ce zai zo cikin mutane ai sallah bai za ku ga idan ya gama sallan nan fa inna ma huwa tasbihun wa takbir zaka ga kawai abinda ya sa sai sa gaban shi tasbihi da kabbar hatta ya atiya ahlahu har sai ya koma gida da an gama sallah to zikiri yake da an gama zikiri sallah za a tashi bai gulma da wani ba bai annamimancin wani ba bai yi surutan da ba ruwan shi ba irin surutan mu yanzu kaji in ma mutum ya dauko wani labari ya kawo majalisa ana tattauna ka ce wai da Allah wannan labarin da ka kawo amfanin ne zai mana babu amma da an yi shi kuma zai haifar da zunubi famar bina yace wata rana sai wannan mutumin ya wuce da mu wananu inda abid darda mu muna wajen sahabin nan abud dardai shi abud dardai shine farkon sahabin da ya so mu kunna fitila a musulunci abud darda wata rana kawai ya ga ana zuwa masallaci da asuba cikin duhu kawai sai ya nado a ci balbal kawai ya taho da ita ya zo ya aji manzo Allah na shigo ya ga masallaci yayi fau aka ce mazala shi kai waye kunna fitilan nan ya shigo wani ce abu darda ne sai ce laqanna wartal islama nawwarka Allah fi dunya wal akhirah ana ce kai ka haskaka musulunci kai ma Allah ya haskaka ma duniya da lahira to shikenan to da mutumin ne yazo zai wuce fa qalahu abu darda sai abu darda ya ce mashi kalimatan tanfa'una wala tadur muna son ka gaya mana wata kalma wadda in ka faɗi mana kalmar mu za ta amfane mu amma kai ba za ta cutar da kai ba wannan ma ka ji wani karatu idan ka zo ma za ka yi magana to ko da mutane za ta amfana to sai ka kalli wannan maganar da za ka faɗa in ta amfani mutane kai ba za ta cuce ka ba ina fata allura to amma mu haka labaran mu suke ko malami ne ke wa'azi balle ya samu ƴan zahin kai masu kabbara ya kake tunani duk in dai zai burge su ai kabbara kawai waɗi zai sai ka je dandamalin police station kawai ka gaba kawa duk ƴan kabbaran nan sun kama gaban su haka in za ka yi magana ka san irin magana da za ka faɗa ka san irin magana da za ka faɗa malamai suna ce man sai na alina wata magana yana cewa la tagfulan sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kam wal makana jami'a yace in dai zaka yi magana to kada kada kada ka manta da abu shida iyyaka an sababil kalam bi sittatin ko kada ka manta sababul kalam wannan magana zaka faɗa me dalilin ta wa waqtahu shin wannan magana zaka faɗa lokacin ta yayi wal kaifa kada ka manta da ya zaka yi magana wal kam wani adadi za ka yi ta kalma nawa ya kamata ka yi wani makana jami'a kuma kakkamanta da gurin da za ka yi ta yanzu munan ka zo kana mana labarin yan siyasa ko yan siyasa ne ka je ko yan siyasa kana nan masa labarin wa'azi su masu jin wa'azi ne to kakkamanta da wannan amma ba kai bukatar ka ne ta zo ko ka fesa ta kawai to kaga adalci abu da raga ya ce mai ka gaya mana maganar da za ta amfane mu kai ko ba za ta cuce ka ba kala sai wannan ibnu hanzaliya ya ce ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sariya ya ce wata rana ma'aikin Allah ya aika da wata rundunar yaki fa qadimat sai ta dawo fa jaa rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su ya zo fajarsa fil majlis sai ya zauna a gurin zama allazi yajlisu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake zama a gurin qala la rajulin ila jambi sai ya ce ma wani mutum da yake a gefen shi lawra ayta rahinal taqaina ce kaiwa ne da ka gan mu lokacin da muka haɗu da kafirai na hanu mu dinnan wal adu muka haɗu da makiya fahamala fulanu sai wane ya dauki da makamin shi fada ana ya suka to da ya suka dinnan sai ya ce ma wanda ya soka khudh minni an shi wannan daga wajena wannan wata kalma ce ta jarumtakan larabawa an gane kamar yanda ake irin abin da a ce ba shi ya sh- ba shi ya sha ko an fahimci kalma to shi ne ma'ana kamar kuzmini an shi wannan daga wajena to shi kenan wa anal gulamul gifari sai ce an shi wannan ni ne yaron nan dan kabilar gifarata kaga kaman alfahari ya shigo ni ne dan gidan suwana ju an shi wannan kaifa tara fi kauli sai ce ma wannan mutum da bai je yaki ba to me kake gani game da magana shi wannan magana da ya faɗa ya kuranta kanshi tayi daidai kala sai ce ma arahu illa karbadal ajrahu sai to gaskiya ni ina ganin wannan magana da ya ta girman kai duk aikin ladan shi ya faci fa sami abu zalika ahar sai kuma wani ya ji wannan magana ana zaune fa kare shi kuma sai ya ce ma arabi zalika ba a sai ce ni ban ganin laifi game da wannan ai ana son a wajen yaki a rinka yin fadin jaruntaka ba ma'aikin Allah da ta kore a gazuwatuwa ne ba handak ba wancan eh Hunain, Hunain ko ba hawazi, ba dai hau mimbari mai rinka cewa anan nabiyu, anabnu Abdul Muttalib. Wannan nuna isa ne, to shi ya yi amfani da wannan ya ce, a babu laifi a cikin wannan. Fatana ba a sai wannan sahabban suka yi ta jayayya, wannan ya ce ya ɓata aikin shi, wannan ya ce bai ɓata ba. Hatta sami a Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, har sai da manzon Allah ya ji wannan maganar. فقال سبحان الله من ذا الله يجون يقول سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويهما yace babu laifi dan ya faɗi wannan magana za a bashi lada kuma Allah zai gode mai fara'aitu abad darda yace sai naga abad darda isurra bi zalika yayi murna da wannan magana da wannan sahabi ibnu hanzaliya ya faɗa waja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi ya haɗu yana ɗaga kanshi zuwa gare shi waya kula yana ce mashi an ta sami ita zalika mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ne ka ji wannan magana daga bakin manzon Allah fa ya kulu na'am sai ce ni ne na ji ta fa ma zala idu alai yace bai gushe ba yana gaya mashi wannan magana hatta inni la aqulu la yabrukanna ala rukbati yace har sai da na rinka cewa kai kawo abu da rada'i ya durkusa kan gwiwoyin shi don ya tambayi wannan mutum kaga muhimmancin magana kenan kala mai ruwaya hadisin yace fa marabina yawman sai wancan sahabin da ibnu kanzaliya ya ƙara wuce mu a wata rana fa qala wa abu darda sai abu darda ya ƙara ce mashi kalimatan tanfa'una wala tadur ka gaya mana wata kalma wacce za ta amfane mu kai ko ba za ta cutar da kai ba a kula da muhimmancin maganar nan duk maganar da za ka yi duk maganar da za ka yi ka tsaya ka kalli amfaninta ko da mutane suna da amfana a cikinta idan ka ga kai kana da cutuwa gare ta kada ka gaya musu ka yanzu da aikin addini yanzu nan ba karatu ake ba to wannan karatun da ake da Allah zai an karar da mai karatun cewa to kai wa karatun nan wa tauye lahirar ka kake amma mutane kana haska musu lahirarsu to ka bayyin karatun ka je kai ka haska ma kanka lahira ya fi su ka haska musu lahira in suka ce aljanna ka ce wuce me akai haka dole sai a rinka lura da irin wannan duk maganar za ka yi ko mu'amalar da za ka yi ko aikin da za ka yi to ka lura da cewa shin abin nan wani amfani yake jawo maka na duniya da lahira idan babu ka shiga taitayinka kyala mutane mutane ba mai iya masa sai Allah yanzu da harkokin addini duk wanda ke yin su don amfanin mutane ƙarshe ne yake zama a ba su tsura su ne ba za su gode maka ba mutanen da kake ta rawar kafa sai an yi kaza a zo ai kaza wallahi ba za su gode maka da an samu matsala su za su fara zagin ka ai da man dai hakuri muke ba nan ma yi kaza ai bai jin shawara ai kaza ka in ka ballo rigima kuma su dare ba ka ganin kowa ko su samu wani wanda ya fi ka iya surutu su koma wajen shi da haka shin abin da kake na addini yana amfanar ka kai limancin sallah wannan in kana mutane sallah kaga cewa yana shigowa tana bata maka sallah ka ban masa limancin kai kaɗai kai karatun su je su samu wani kai kuma ka samu ikhlasi tsakaninka da Allah Allah ya gyara mana a yace ka gaya mana wata kalma wacce za ta amfane mu kuma kai ba za ta cutar da kai ba ƙala sai ƙara cewa ƙala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana al-munfiqu ala al-khayli kalbas yadahu bisadaqati la yaqbiduha maza Allah ce mutumin da yake ciyar da doki dan gazan shi doki bai huta da cin abinci shi koyaushe cikin cin abinci yake in ma ya duka ya gaji so yake kawai a cika jaka da da dawa a rataya mai a wuya yanzu dawar da doki zai ci in nika ta za a aiko za ka sha adadin mutanen da za su ci ta to maza Allah ce mutumin da yake rike da doki yana ciyar da shi ladan shi a wajen Allah kamar mutumin da yake shimfida hannun shi ne da bada sadaka bai damtsewa kawai kuɗi ne ɗiba kake ka bada badawa kake badawa kake badawa kake to idan mutum ya rike doki wanda ake jihadi fi sabilillahi da shi to kamar mutumin da ke sadaka ne bai yankewa ya gaya masa wannan to aya kuri mu karasa hadisin ko saboda ko sun mamarar lokacinmu da yayi sun mamarar bina yawon akhar yace daga nan kuma sai wannan ibnu hanzaliya din ya ƙara zuwa ya wuce mu fa qala lahu abu darda sai abu darda yace mashi kalimatan tanfa'una wala tadur ka gaya mana wata kalma wadda za ta amfane mu kuma kai ba za ta cutar da kai ba qala sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni'mar rajulu harim madalla da wani mutum da ake ce ma harimul afdi laula dula jummatihi ba dan tsawon tarin gashin shi ba madalla da shi ba dan tsawon tarin gashin shi ba ya tara gashi dam annabi ya ce madalla da shi amma matsalar shi tara gashi to ƴan matasa dai mutumin kirki ne amma mazala ce matsalar shi tara gashi wa isbali izarihi da kuma jan gyabcin shi a ƙasa to kaji halin homeboys ya tsara hitowa ko ga su ma dam ga wando an taki annabi ya ce matsalar shi kenan sallah ɗan matasan masu ƙoƙarin addini zuwa ba ka ake ba kaga matashi sallah ba ta wuce shi duk aiki ibada nan da shi aiki amma yanzu kalli kan nan ga wando kuma to ba za a iya bari bane dan mu makwataci annabi a aljanna ko ko dai sai za a iya bari to kawai mu je za mu wuce ka dinga kwala man kira in ce a mai suman nan ne ba yawwa daga da Allah a aske ta a maida ta daidai yanda ya kamata wando a gyara bel a gyara madaurin bel a kai ma tela wajen yan gwanjo ya gyara wando ya dawo daidai idan kafa za ka fi kyau ma to kana iya zuwa he ka je kana mata baraza ce me yasa mu wannan ka kwata ce ce he da safi an samu matsala Allah ya matasa a gyara kamar yadda na faɗa shari'a bata hana tara su ma ba amma a gyara to amma gashi manzo Allah ya ce wannan karimul asdi mutumin kirki ne madalla da shi matsalar shi tarin suma da sakin wando Allah kiyaye ba ba balaga zalika huraiman sai wannan magana ta je wajen shi wannan sahabi Quraym da manzo Allah ya faɗa haka fa hamala fa akaza shafratan fa qada biha jummatu fa hamala ne ko ko fa ajjala yawa fa ajjala ya fi kyau fa ajjala sai gaugawa sai maza maza yana jin wannan fa akaza shafrata sai ya dauka fa qada biha jummatu diya kwanci ya aske wannan tarin gashin ila uzurin sai da ya dawo da gashin shi daidai sai tunkunnin shi saboda ka su laraba su ba yake to duk ya dawo sai da ya dawo da shi sai tunkunnin shi wa rafa izarahu ila an sati saqai kuma daga nan ya janye gyabtar shi ya mai da shi rabin korin shi thumma marana bina yawman akhar sannan wannan da ibnu hanzaliya ya sake wuce mu wata rana fa qala lahu abu darda sai abu darda ya ce mashi kalimatan tanfa'una wala tadurru muna son dai ka gaya mana wata kalma wacce za ta amfane mu kai ko ba za ta cuce ka ba kala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innakum qadimuna ala ikhwanikum yace to ku fa masu zuwa ne masu komawa ne zuwa wajen ƴan uwanku fa aslihu rihalakum da ka ku kyautata saddinanku wa ahsinu li wa aslihu libasakum ku kyautata tufafinku hatta takunu ka'annakum shammatun fil nas har ku zama kaman wasu madaukaka ne a cikin mutane wannan manzo Allah yana gaya ma sahabbai sun yi sun je yaki ne sun dawo yace to muna ganin dai gobe za a isa gida to da haka da Allah kada a isa gida buji buji a kyautata siddin doki a kyautata kaya a yi gyare-gyare don kada a ga mutum wani ƙasƙantacci. Kaga irin wannan musamman masu tafiye-tafiye suna da wannan matsalar. Ko mutum ya je ya je Legas ya nemo kuɗin shi, ya sa abubu ya kulle ya sawo riga ya hau wallahu alam. Ko kahin a zo hunto yanda ka san wani shugaban kanikawa ya yi baƙi kirin. To da Allah da ka zo ka je tasha kai wanka ka samu kaya masu kyau ka shigo gida. an fahimta haka nan kuma tafiya ce kai ka je kayo tafiya kayo jiki kai buji-buji daga zuwa ka shigo gida a'a shi fakin tasha gidan wanka kai wanka duk wannan karnan jidin da waye duk ya tafi tukun ka shigo gida Daka wannan shine tarbiyya da koyarwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yuhibbul fusha domin Allah baya son alfasha wala tafahusha kuma Allah bai san aikata alfasha rawa Abu Dauda bi isnadin hasanin Abu Dauda ya rawaci hadisin da isnadi mai kyau illa anna Qais bin Bushran faqatalahu fi tawsiqihi wa tad'ifihi idan aka sai dai shi wannan Qais wanda aka rawaci wannan hadisi wajen shi malamai sun yi sabani a cikin karfafa shi a wajen kiyaye hadda hadisi yana da raunin hadda da kuma raunin shi a cikin abubuwa amma dai duk da haka wa qad rawalahu muslim hakika muslim ya rawaici wannan hadisin daga wajen shi saboda yan uwa nan zamu kwana da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah kwamitin marayu su tashi su zagaya kamar yadda aka saba zagaya na akwai tambaya to tambaye mu Na'am.
Ina sa wani da Ga nawa mal.
kiran kasuwa.
Eh shi take Na wanda?
farko eh in za ki sallah in Mhm.
shi wannan duk ne ana yin shi ko ana hawa da shi a taki.
To shi daman duk wanda zai hau mashin din wando zai kalla ya hau. Ai ka ce kiran kasuwa ko? To shin duk wanda zai hau mashin wando zai kalla ya hau? Eh? Ai ba an ce dole ya mutu ya sa babban riga zai espresso ko jan lafiya. Ka sa shed ɗinka. An fahimta? Ka sa shed ɗinka. Amma dai ka zo ka sa wandon da za ka rinka takewa bai halatta ba. Ka sa kayanka ba ya ka take wandon ba. Ni ne tunanin wannan takewan ma da suke ko saboda kawo su ne wajen taka barki da sauransu. Ni haka na fassara abin. Duk gayu ne to a bar shi a bi sunnan manzo Allah. A bi sunnan annabi. Na'am.
Mai hada doki idan mutum kamar yana harkar polo ne wanda suke cikin masa da shi.
ya shi doki in mutum na kwallon doki ko mutum na dokin caca ana ganin musulunci zai yarda da su kwallon ma yaushe ta samu gindin zama balle a yi ta da doki musulunci zai yarda da wannan to ba shi ake nufi ba doki irin na jihadi ko kuma na nuna ni'imar da Allah ya ma mutum kamar na sarauta an gane kamar na malamai da da suke hawan dawakai da sauransu duk wannan zai iya shiga ciki na'am akwai wata wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh wai malamin ke cewa wai mutum ne ya ga wata yana so to kuma shi bai shirya auren ba tunda aka tunda ka tunda ka je magana ya isa auren yawwa bai shirya auren ba ko wai sai ce wai addu'a shi ɗan shekaru nan gaba to ya halatta to wallahi dai ni ba zan ci ya halatta ba kuma ni ba zan ci ya haramta ba dan iyayenta sun ga za ta yi ta jiran shi ta yi ta jiran shi ko guda ga ba za ta yi ta shi kenan ai gwamma ma a ce ita ce bata isa auren ba kai ka isa ka jira ta amma ita ta isa aure a ta jiran ka wanda kana iya canzawa yau da ka je wata kasuwa ka ga wata ya kawara tunanin da za ka mata wulakanci Allah ya gyara mana Allah ya biya dukkan bukatunmu alhamdulillah shi Allah subhanahu wata'ala ka san yanda yake daman su al-ayyamu nidawulha bainan nas ga wadi yanda kaga abin Allah yau kana cikin kuka kuma gobe ka zama cikin ni'ima kunga cikin hikima Allah rana ita wannan muke addu'o'i masu yawa kan dan uwan mu Arama da wannan yan ta'addan fasikai suka kama ko kaga Allah ya ansa addu'an mu yanzu gashi nan mun yi karatu da shi yau kaga wannan kadai ya isa ni'ima daga Allah kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara kiyayewa kuma ya ce dukkan ƴan uwa duk addu'o'in da kuka yi baki ɗaya yana godiya Allah ya saka da alkhairi sai za ka dubu hamsin in ya tashi to an gane ko da haka mu ma muna godiya da Allah ya kubutar mana da shi musamman akwai su ƴaƴan mallau da Amir Abdullahi da Abdurrahman su wa duk dai tare da su muka yi addu'a su ma Allah ya sako saurannan su biyar muna roƙon Allah ya ƙara kiyayewa kuma a sani kullum ina faɗan wannan Allah bai barin jini haka nan yace a banza Allah bai barin zalunci yace a banza to Allah ya sani mu fa ba mu yafe kinanan mu da dukiyoyin mu da aka kwata bisa zalunci wa'annan dukiyoyin namu da amuka ba ƴan ta'adda saboda zalunci ba mu yafe jinanan ƴan uwanmu da aka zubar ba mu yafe ba kuma Allah ya yi alƙawarin cewa zalunci yana gaggauta ukuba tun a duniya to Allah muna roƙon da masu yi da wanda suka sa su da wanda suka sa masu ido da wanda suka ɗaure masu gindi Allah cikin ɗan lokaci ka nuna mana aya a kansu ka nuna mana cewa sun zalunce mu sun ci mutuncin mu Allah kai mana maganin su alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kiyaye mu da kame hannun yan ta'adda baki ɗayan su alfaran annabi alaihi salatu wassalam azramu kullu azramu kullu to ba to ala su ji ka ba malaka gashi gashi ka ta gashi ka ta ai hidimin mutane ce duka alaikum salam
Sun marayin da ake tallabawa a wannan masallaci, tun da aka tun da mahaifinsa ya rasu aka sanya cikin wannan kwamiti. To jiya Allah ya kaddara an mata aure. Allah Ina godiya Allah ya saka da kai. Allah ya saka da kai. sa na zo in ce dawo malam da kuma ɗan uwa da dukkanin abubuwan da ake yi nan Allah ya saka da kai Allah ya saka ya da kai kuma shi malam Allah ya kara mashi lafiya Allah ya kara mashi lafiya Allah ya kara mashi basira Allah ya kara mashi yawanci rai Allah ya saka da kai
ya ga sakon abin to an ji marainiya ce aure Allah ya sanya alheri Allah ya sanya alheri to da aka tunda ta yi aure malaha an zo an haɗe ba an haɗe man ni da na san ita ce ai da mun motsa da aka kowa ya kawo abin da za a sai mata kulli ta shaha mijinta kowa ya kawo gudunmuwa a sai mata gasar da jambaki yau ko ko dai kowa ya kawo nashi a tashi a zagaya kowa ya kawo abin da za a bata ta ta shaha ma mijinta turare yau a zagaya a tashi a ko in asa da kaina ne Allah ya mana muwafaka Allah ya dade mu an ce akwai kwamita ciyaman shi ma bai lafiya ko to ciyaman din marayu shi ma bai lafiya Allah ya ba shi lafiya don kuma da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ana zama da za su tafi Allah ya kai su lafiya ya dawo mana su lafiya Allah ya hidimar sallar nan ta kawo kowa Allah ya ba shi abin da zai hidimar sallah wanda ke yanka rago daya Allah ka kawo mashi yanda zai yanka fiye da daya wanda ko bai yanka Allah ka ba shi abin da zai yanka kowa Allah kai mai buɗi hidindimin da ke gaban mu da al'amuran da ke gaban mu dinnan Allah subhanahu wataala ya haskaka mana ya yassara mana ya sauƙaƙa mana da kawo ruwa inda muke da inda ba mu da dan karɓar mu da Allah sallallahu alaihi wasallam